اللهم صل على سيدنا محمد البشر لما أغلق والقاسم ما ترك ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى وكاك جمعه وعنه زاوية تامن البركة يوم منا goma sha biyu ga watan Ramadan hijira ta shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da sha uku ga watan April 2022 miladiya ta Annabi Isa dan Maryam alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa tammut taslimi na da shekara 2022 kamar yadda na yi na faɗa za mu daura daga inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkurani mai girma cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kamar yadda aka tsaya karanta jiya mun kwana a kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkarun kamar haka dai wato Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana muku ayoyinsa domin wato ku yi tunani yana bayyana muku ayoyinsa domin ku yi tunani a cikin ayoyin nasa ma'ana ayoyi abubuwan mamaki da suke gwada kaɗai kan Allah ku yi tunanin nan fi duniya wal akhira Allah yake za ku yi tunani din nan a cikin amur duniya wal akhira ma'ana a cikin al'amura na duniya da na lahira duka ku sa kaifin hankalinku ku yi tafakkuri ku yi tunani domin ku gane ɗayantakan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allahu shi Allah subhanahu wa ta'ala bayyana kulla ayatin ya bayyana kowace aya ce liya kuna al'abdu mutafakkiran fi jami'il ahwali domin bawa ya zama mai tunani mai tafakkuri a cikin dukkanin halayya fi duniya wal akhirah a cikin wato rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira duka fata'khuduna bil asla'i lakum fihima domin ku dauki abin da yake zama maslaha tare da ku a cikin waɗannan abubuwa guda biyu na rayuwar duniya da rayuwar lahira gaba daya Shehu Ibrahim yace Jalla ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala shi Allah tabaaraka wa ta'ala ayatuhu aqsamun ma'ana ayoyin Allah sun rabu gida-gida sun rabu gida-gida ayatun bahiratun akwai ayoyi wanda suke masu gigita mutane masu dimauta mutane wanda da ka gansu dole ka gigita ka san lallai wanda ya wannan ayoyi ya isa ya cancanta a bauta masa kuma a kadaita shi jalla jalalu ka mu'jizatil anbiya'i kamar mu'jizozi na annabawa wanda suka faru iri iri annabi salihu taguwa adawa abin da ya shafi iska haka dai samudawa abin da ya shafi tsawa mutane annabi shu'aibu asabu laika wa'annan aka musu tsawa wa'annan kuma aka yi musu kaman abin da ya shafi azabu yawmul zullah kamar yadda dai duka ya zo a cikin qur'ani yayi mana bayanin mu'jizozi daban-daban na alqur'ani kamar annabi isa alayhi salam raya matattu da kuma warkar da mai kuturta ko da kuturta mele ne na na guntule yatsu ya shafa hannu yatsun su tsiro take hakanan kuma annabi musa alaihi salam yana sa hannunsa a hamata yana fidda hannun sai ka ga ya zama kaman irin yan wannan bob din haske na nefa din nan haka nan kuma ya bugi sandarsa a kogi ya tsage a wuce kamar in ka buga gefen ruwa din kamar kambo kamar garo haka dukkan annabawa dai kowanne da irin mujizarsa saboda haka shi ne shi Ibrahim yake kamar wajizatil anbiya kamar mujizozin annabawa wa ayatul khariqatil lil awaidi da kuma akwai ayoyi waɗanda suka kece al'adoji al'adu na mutane abu wato ayoyi ne na Allah ba mujiza ne na annabawa ba a'a amma dai duk wanda ya gansu ya san sun kece al'ada ba yadda al'adar mutane suka saba waɗannan ayoyi na Allah suke ba karru'udi yana daga cikin wa'annan ayoyi kamar wato tunda irin araduwa din nan ka san dai da ka ji araduwan nan ka san akwai wato wata aya ta ubangiji a cikinsa haka kawai fa in hadiri ya ɗauro sai ka ji kawai ya yi ƙara har yana neman ya fauce jin mutane kuma abin mamaki sai ka ga wani dutse ya faɗo daga sama in araduwan ta yi idan dutsen nan ya accidentally ya faɗo kan gidanka to zai iya kamawa da wuta ba duk abin da ya faɗi a kansa dai to zai lalata shi haka nan ko bishiya ce idan wannan dutse na araduwa ya faɗo kansa to insha Allah bishiyar nan za ka ta gurguje gaba ɗaya ta dawo gari kwaye ta yi gutsil gutsil to wannan duka ayoyi ne na ubangiji subhanahu wataala banda wato wannan banda ma mu'jizozi na annabawa wannan waɗansu ne ayoyi khawariqul aada wadda ubangiji yake yin su da yake gwada akwai shi ka san dai da ka ji araduwa ba abin da zai tuna maka sai Allah saboda Allah ne mai mai mai sarrafa shi wanda ya ya halice shi yake wannan karan to araduwa ma kenan belle mala'ikan da yake yin wannan karan ko tsawa warwa ne billantana makaginsu Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ci gaba ya ce kamar karu'ur kamar tsawa walburu kamar walƙiya wadda da ta walga wal ana cikin duhu sai ka ga gari ya yi haske yanzu nan sai ka je a raduwan kuma ta biyo dama ka'ida ne in wannan walƙiya ta walga in ana cikin duhu ma za ka ga garin ya yi haske sai ka ga a raduwa kuma ya biyo baya don daga ganin walƙiya kowa za ka ga yana fara shiri na karɓan ƙaran araduwa to wannan yake gwada ma lallai fa akwai wanda yake yin wannan abu ba shi yake yin kansa ba araduwan nan da kuma wannan wato walƙiya ɗin ba wai su suke yin kansu ba wani ne wanda ake cewa Allah shi yake sarrafa su yake jujjuya shanin su subhanahu wa ta'ala wal wa nuzulul wa nuzulul amfar wa nuzulil amfar dole ya zama da jarra saboda kal kan ru'udi wal buruqi wa nuzulil amfari jad majruri ne wato da kuma saukar ruwa na sama kaman saukar ruwa na sama haza wannan duka yana ciki in ka kalli ruwan sama malam inda kana da kokolwa na tafakkuri shi kadai ya ishe ka gane akwai Allah ruwan sama domin idan ka samu bokiti aka cika bokitin nan da ruwa irin plastic bucket din nan idan aka cika shi da Allah ka dauke shi da saukin hali sai kai da gaskiya ko kafin ka daga shi plastic ɗaya kawai ba to amma ka san iya yawan nauyin ruwan da yake saukowa Allah ya ya kaddari hadiri baka sani ba ko kuma ruwa ne kuma daga sama minas sama'i ma'an ko kamar yadda ya fara daga sama ruwa ya zubo to ka kalli ruwan nan da yake zubowa na daya akwai wani irin yanayin da ruwan yake har Allah rantsuwa da da haka wasu sama'i zatin raja ruwa ne ana tsakiyar ruwa yana zuba kamar da bakin ƙwarya ne sakon ɗaya sai ka ji ruwan duk ya ɗauke can sai ka jafa ce sha ya dawo shi ne wasu sama'i zafin raja wato shi kadai in ka dubi wannan ya ishe ka ga gane fadar kwai wanda yake yin wannan abu ruwan nan ba shi yake yin kansa ba sannan kuma ka yi lissafi da ƙwaƙwalwanka ka dubi ruwan nan kamar yadda na yi citing an example da plastic abin nan bucket ɗaya sai ka yi da gaske za ka ɗaga shi haka ne amma dukkan ruwan da yake saukowa daga saman nan ya cika kududdufai da rijiyoyi kaga ko ina ruwa na gudu yayi malale kan tituna da ko ina wannan ruwan a sama yake fa ba abin da yake makale da shi ba abin da yake makale da shi ba abin da yake rike da shi ya tare shi tare daga gajimare yake zuwa to me rike gajimare akwai akwai wani abin da gajimare yake rataye da shi ke rike da shi kamar kuran karfe ko kuma wani igiyoyi ko wasu filas da suke rike da gajimare ya ishe kama yawo yake kaga iska tana yawo da shi abu zai faɗo ba duk nauyin ruwan yana nan a tsakanin sama haile haka wadda yake yin wannan ya isa ka gane lalle akwai shi kuma ya isa ka gane ya kamata lalle a bauta masa shi kadai ba tare da kowa ba samar kanta itan kanta tukunna ka daga ido ka kalle ta inji Allah ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ينقلب اليك البصر خاسئا وهو اسير zaka kalli sama ka kare mata kallo malam ba za ka ga wani wuri inda ya taba kecewa ba tun da ka zo duniya ko wani wuri ya fuje ko wani wuri ya bantaro an nemo masu gyara sun hau suna dan gyara ta suna kuskure ta kamar yadda ake yi wa kwano na rufin dakuna baka taba gani ba banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aqata wa aqata shalailaha wa akhraja duhaha mai ikon yin wannan ka san lalle akwai shi wannan duka abubuwan da kai din babu makawa akwai wanda yayi yake kuma jujjuya sha'ani shine Allah kenan subhanahu wata'ala kullama tajaddada 'inda al-'abdi duk lokacin da irin waɗannan ayoyi suka sabuntu gabawa to tabbas ya alamu anna haza ayatun min ayatin lai zai gane zai fahimta cewa lalle wannan aya ce daga ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa khusufi shamsi haka ne kisfewa na rana baya faruwa da sauki ana dadewa kafin ya faru shi yasa idan ya faru dole ana yin sallah wadda a musulunci ba a yin wata sallah mai kama da ita ita kadai ce don ba wata sallah wadda ake ruku'u biyu sai sallan kamewar rana ruku'un ta biyu ne eh ruku'u biyu raka'an ta biyu ne ruku'u biyu kowane raka'a kuma kowane tsayuwa a ruku'u biyu sai an karanta izu goma sha biyar na ƙwa'ani mana a raka'a daya ana karanta izu talatin raka'a na biyu ma izu talatin kaga inda ya ba ma da cin alkurani ba bai isa ya sallar nan dole ne ranar gaba alaramma za a nemo shi duk inda shi kan alaramman ma na gasken gaske ba alaramman muna alaramma ba wanda zai yana zai ta za a yi awa a sumuni daya in ya je rabi in ya kwata ya dawo daga farko to ta hada zuba dole sai an samu gangaran so ya zo ya ja wannan sallah din to wannan kame rana din nan ya ishe ka ka gane lalle akwai wanda yake yin wannan kuma aya ce na nuna kaɗai ta kansa wal qamar haka kuma kamewan wata kisfewan wata shi kan muna yawan gani koyaushe yana faruwa a wasu lokuta ne ila ghairi zalik ha zuwa dai wani wannan abubuwa da muka kirga din wa ayatun fi kulli zarratin kuma kowace ƙwayar komayya akwai aya da take nuna kaɗaitar Allah a jikin kowane ƙwaya komayya wannan magana babba ce duk ƙwayar komayya ƙwayar zarra kenan akwai wata aya ta ubangiji a jikin ƙwayar zarran da take gwada wa halitta kaɗaitar Allah subhanahu wa ta'ala la tajidu zarratun baraka taba samu zarratan sorry la tajidu zarratan baraka taba samu wata kwayar zarra ba fil wujudi a cikin talikai illa wa hiya ayatun min ayati Allah tabaaraka wa ta'ala sai ta zama aya ce daga ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala shi yasa aka kawo wani baiti na na Ibn al-Mu'taz wanda yake cewa fi kulli wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid naga har ibnu jarir at-tabari ya kawo wannan da su imam al-qurtubi duka sun kawo a tafsiransu shi wannan baiti ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun cikin duk wani abu komi Allah yana da aya a cikin abu komi kankantarsa ta dullu ala annahu wahidun wanda ayan tana shiryarwa tana nuni da cewa Allah shi kadai ne subhanahu wa ta'ala Allah ka gane haka ba sai ka shiga Qur'ani ka ji Allah yana cewa yana cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq Allah ya ce sanurihim ayatina za mu nuna musu ayoyinmu a cikin duk komi kenan fil afaki a cikin sassan duniya ta ko'ina wa fi anfusihim kai har a kansu kai kankan ka dubi kanka Allah ce wa fi anfusikum a cikin kanku bayan ya ce wa fi sama irin kuma wato a ko sama arzikin ku yana sama ne in jalla da duk abin da aka muku alƙawura ya ce wa fil ardi ayatul lil muqinin ko cikin ƙasar nan da kake kallo akwai ayoyi ga masu sakankancewa masu yaƙini wanda ba su da shakku a zuciyarsu mai Allah ya faɗa ne gam ya ce wa fi an fusku hakan kun kuɗin kanku ma dubi kankan a falatuf sirun ba kwa gari ne kalli kanka ka sa kankan a gaba kai tafakkuri cikin kanka wallahi sai ka gare tas babu kai tas za ka gare in ka tsaya ka kalli kanka in ji Allah wa fi anfusikum ha ba ya ce wa fi wala filar bi ayatin ba lil muqinin to in da a ƙasa akwai aya da take nuna Allah shi kadai ne to dubi kanka ba abun ba wai wani abu ne mai wahala ba kawai mutum ne shi zai ta wahala kansa a fili abun yake yace hatta ya tabayyana lahu annahu haqqu can karshen wacce sura kenan har sai ya bayyana in ka dubi sama ka dubi kasa ka dubi gabar ka dubi yamma ka dubi komi zai nuna maka dayantakan Allah ne subhanahu ta'ala har ka gane Allah din shine kare gaskiya duk wani abun da ba shi ba batil ne dalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma tad'una min dunihi al-batil wannan kenan wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun saboda haka in kana da ido dubawa din in ka duba za ka gane amma in baka da idon dubawa sai kai ta duba duba ba abin da za ka gane har ka dakusa ka haƙura ya zama an cike kenan falinsanul aqil dan adam wanda yake da kwakwalwa mai hankali la yara shay'an da zai yuyu ya ga wani abu ba illa wa ra'a ayatan face sai ya ga wata aya da take nuna kadaitakan Allah a cikin abun في الدنيا وتفكر في الدنيا والآخرة يي تفكري تكين دنيا للآخرة واتو أكوي بابي فا أكوي علمي داكي جوا علم التفكر نعم وده شي فني دي داكا زونا لك روكي كانت داكي كوي كسا وني أبو وهاي داكا أغبا كي تتفكري تكين سيكا سيكا كاري duk abin da ka sa a gaba in kai tafakkuri abu ɗaya zai nuna maka ko menene abu fa inna dunya ita wannan duniya in ji shi Ibrahim unwanul akhirah alama ce da take nuni ga lahira abubuwan duka masalin duniya ga masalin akhirah wa zahiru zahiri unwanul batin alami ne alama ne na batin ta duk wanda ya zo zai yake wai yana nema ya san Allah ba ana ba shi wal awwal wal akhir wal zahir wal batin ba wa fi kulli shay alim yayi tafa gauniya yayi tafa gauniya ya rasa inda gabar take ko yamma ko kudu ko arewa ko sama ko kaza ina yake ne bai sani ba amma daga karshe ba idan ya fuje shi kenan kawai sai ga hanya kawai ga ta nan حتى يتبين له أنه الحق شيء ده كوي كراتون عنوان الباطل فإذا رأيت شيئا جميلا تو يا كي باوان الله إذا كجواني أو ميكو يذكرك يذكرك بالحور العين ba abin da zai tuna ma sai kurul ayi an ce ma a su aljanna akwai mata kyawawa shi yasa da ka ga wani abu mai kyau ba abin da zai fado ma a rai sai hurul ayi tunda an ce ma kiran Allah ne su kamar yadda kai ma kiran Allah ne amma ba irin kiran ka ba saboda matan duniya suna haiba suna da majina suna da yawu suna da fitsari suna jakan fitsari a tumbinsu suna jakan kashi suna al'ada suna warin hamata da sauransu wa'innan wa'urun ayin ka amfali lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malu yanda ka san ka gansu kamar lu'lu'i haka za ka gansu ganin su kyau malam wallahi aka ce hurul aini daya idan ta leko nayrat nayi ta aljannan sama ta ɗaya fa idan ta leko nan nayirat na duniyar taurari da rana da menene din nan in ta leka fiskan ta kai ta leka wallahi aka ce sai ya dishe dukkan hasken rana da taurari da duka sai su dawo dubu kawai hasken ta kadai zai gaje wannan hasken nan idan kuma da zai yuyu ta iya yin murmushi mu gani to dukan mu sai dai mu shiga jazaba ba jazba wancan nake nufi so haka aka ce haka ta sama ta biyu in ta leƙa sama ta ɗaya sai ta bishi hasken sama ta ɗayan haka ta uku in ta leƙa ta biyu haka ta hudu in ta leƙa ta uku haka ta biyar in ta leƙa ta hudu haka ta shida in ta leƙa ta biyar haka ta bakwai in ta leƙa ta hudu ta shida haka kuma wadda take GRN aljanna in ta leƙo aljanna ta bakwai in ta bishi hasken ta ita ba Allah ka ba mu aljannan firdausi ba don halimu ba don matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wafil janna duk sanda kaga wani abu mai kyau farkon abin da zai zo maka hurul ayi da abubuwan da suke cikin aljanna kayan alatun ta min shay'in hasanin daga abubuwa masu kyau aw yuzakkiruka a'la min zalik ko kuma ma ya tuna maka abin da yake haka ma daukaka in kaga wani abu mai kyau min zalika daga abin da aka faɗa baya shine me jamalullahi tabaaraka ta'ala shine jamala ta ubangiji subhanahu wataala kaza Allah yana cewa inna Allah jamilun Allah mai kyau ne yuhibbul jamal shi yasa ake so ayi ado mala Allah yana so kuma tun da ka buja ki limshe gokko wato tudun ma yanda ka san wai masallacin juma'a zaka je amma kamar mai tafiya gona ha ba baka kyauta ba inna allaha jamilun Allah yana son ya ado me yasa ka ji yace khudhu ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ya ku yan adam ku ci kulli ku kulliya in za ku je duk masallaci ku yi ado ka dubi riga mai ma'ana ka saka in za ka je masallaci da so haka jamalullahi tabaaraka wa ta'ala zai tuna maka jamala ta ubangiji tabaaraka wa ta'ala wa wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan adam inda ya tafi ya narke narkeke ne shi duk inda yake kyakkyawan abu to zai tuna fiskar manzon Allah tunda an ce ba abin da ya kai ta kyau kai ba wai ba abin da yake ita ce ma kyau huwal husnu kawai kawai shine kan ba wai yana da kyau bane yana da kyau kam ayan bashi a shine kan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa idza ra'aita shay'an idan kuma kaga wani abu qabi'an mummuna dole zaka yi tafakkuri a cikin sai to me zai tuno ma shi kuma yake tatazakkaru munkaran wa nakiran duk sanda kaga mummuna abu yake tuna munkar da nakir ah sunan mala'ika ne munkar mummuna kawai da kaji kawai ka ai ba za ka gama kyau baka in ka haɗu da shi dama sunansa munkar ka san munkar kuma ko fassara su abun ki mummunan abu to shi haka aka yi shi ha mai tsaron wutan nan gam baka taba jin labarin bane ya aka yi aka halice shi fushin Allah ne kawai sai ya dawo mala'ika da fushin Allah Allah ya yi shi shi yasa tun da aka yi shi bai taba murmushi ba bai taba ko ba zai yi ba malibu ba mai tsaron wuta shi babu babu ta yadda zai yi murmushi ba da fushin ubangiji aka yi to haka wa'in nan munkar da nakir din nan munanan abubuwa ne wanda su kawai ba su da aiki banda hukunci kawai kuma wallahi Allah ya halice su ne hidima ga manzon Allah duk wanda ka ji suna lakaɗawa an karen duka a cikin raminsa to ya ƙi sallama wa manzon Allah shi kenan kaga hidima suke wa annabi wanda yawa annabi gatsali ya fanɗare ya bauɗe wa annabi shi suke yi wa ladabi a cikin raminsa ka kadimansa ne da haka shi suna da amfani kenan wa idza sami'ta raddan duk sanda ka ji an ce kai koma koma misali ana zaune kawai ko wani ya zo kai koma me zai fara za ka tuna a tafakurin inda kana da basira wai za su mai taraddan ka tazakkaru raddu inda Allah ta baraka ta'ala ba abin da zai zo maka sai juyar da mutane da za a yi iman kira ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tazanun wani su za su taso sai Allah ta izzau kuma da ku juya kar wani ya kuskure yin magana yau Allah zai ku juya ku goma to in ka ji an ce goma to abin da zai in kana da hankali kenan da basira to sai basiran naka ta jawo maka ka tuna wannan ka nemi tsarin Allah kuma da shi aha wa idza ra'aita qabulan duk sanda kaga karbuwa wani ya samu karbuwa a wurin jama'a ne ko wurin misali dan siyasa ne ya samu karbuwa ko wani abu dai to yuzakkiruka bil qabuli 'inda Allah tabaaraka wa ta'ala to ba abinda zai tuna ma sai samun karbuwa a halara ta Allah subhanahu wataala wanda ya samu karbuwa a halaran Allah ai haba fashi baya jira sai ka tambaye shi zai gaya ma kawai duk wanda ya ga littafin sa anun dama mai qur'ani yace wa ma man kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ali masruran sai juya cikin iyalansa yana mai murna can cikin haka aka ce mai wa ma man kitabahu biyaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya baka tambaye shi wai yake ungo kalli littafi na ni ga misalin iri ɗaya ne da yan yara yan boko yaro in yaje in yaci na daya wallahi ko baka tambaye gare gare ko shi dina dai wanda ya sani da wanda bai sani ba duk sai ya nuna musu mai son sa da wanda ba son sa duka sai ya nuna musu eh to haka misalin kenan wai za ra'aita iqbalan in kaga fiskantowa wani abu ya fiskanto yana tahowa a damuna ce a a asubai asubai ne a wani ne ya fiskanto yana tahowa iqbalan kenan yuzakkiruka bi iqbalillahi alayka wai zai tuna ma fiskantowar ubangiji dama yayin ya faɗa a ko da yake hadisi ne mu da shabihi idan ka zo mini a tafe zan zo ma a guje in ji Allah to bar magana ne ayi batta kawai wa idza ra'aita i'radan in kaga juya baya wani ya juya wani baya masalan tun daga samari a gabana budurwa ta juyawa saurayi baya ya buga ya buga abun ya iya bada kala to da kage wannan yuzakkiruka bi i'radillahi alayka sai ka tuna juyawan juyawan ubangiji ya juya ma baya a billahi Allah ya juya mutum baya ai ya halaka ai ya halaka to da kaga wannan iradullahi anka fa tasta'idu billahi min zalik kage in ka irin wannan ya faru sai ka nemi tsarin Allah kullu ma ra'aita min adh-dhahiri duk abin da ka gani daga zahiri abin da ya bayyana fili fa huwa unwanu ma 'inda Allah tabaaraka wa ta'ala min al-batin to alama ne na abin da yake gurin Allah tabaraka ta'ala na batin fali hada saboda haka ne ma kala fi hadhihi al-aya fi hadhihi al-aya aka fada a wannan aya innahu cewa yadda lamarin da sha'anin yake yubayyinu lana al-ayat Allah yana bayyana mana ayoyi bi jami'i wujuhiha wato da dukkanin fusakan ayoyi din linatafakkara fi dunya wal akhirah domin mu yi tafakkuri a cikin sha'anin duniya da kuma sha'anin lahira wai saluna ka anil yatama to kaga mun gama wannan gaba an shiga wani gaba kuma yanzu mun gama babin ciyarwa jiya ayan da muka fita ta yi mana bayanin yasalunaka ma za wa yasalunaka ma za yunfiqun qul al duk sharhin da muka yi akan ta ne jiya muka yi bayanai ga irin waɗanda za a bawa ga wanda za a bawa a baya can an gaya mana ko iyaye dangi miski marayu miskinai almajirai kenan haka dai to yanzu kuma za mu shiga babin wato maraya marayu an gaba da miskinai da iyaye da sauran wada za a shiga wato marayu duka wato akwai wani abun da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Zainab matar Abdullah bin Mas'ud a babin ciyarwa din Abdullah bin Mas'ud yana zaune sai ga sai ta zo ta nemi izini tace bari ta bari bari ta je fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tafi sauka lafiya sai ya ga wani abu hannu take me wannan ne hannun ki tace zinari ne zinari ina za ki kai shi wajen kai shi fi sabilillahi alaran manzon Allah annabi ne yace a kawo fi sabilillah yace zo zo zo ka zo kawo shi nan akwai miskinin da zai jinkire kawo shi nan akwai wani miski wai za a kai miski akwai wani miskinin da a ni gaskiya ba ba ba suka juya suka yi sama suka ga sai sam ita kan bazan yi ita ne manzon Allah za ta kaiwa da da aikin kai masa da shi din ma ba wai matansa zai bawa ba iri na din zai bawa kawo shi nan kaje ba zan bayar ba suka hau sama suka yi ƙasa ina ta ifir ta kama hanya sai fadan manzo Allah yana biye da ita ta zo tana zuwa fadan annabi sai ta samu Usama ibn Zaidin a kofa a kofa yana gadi sai ta ce ka nema min izinin shiga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ne izini yace Zainabu ce wai take neman izini ta Zainabu ban ai suna da yawa Zainabu Zainabu namu suna da yawa ce ce daya yace matar Ibn Mas'udin take ta shigo tana taku abdullahi na tsun yana yana yana yana daurawa tana tana dagawa yana saukewa suka zo gaba annabi sai ta ce ya rasulullahi ka ka gan shi ko yana ya biyo ni tun daga gida wai sai na ba wai ai zan kawo sadaka fi sabilillah wai ai wani abu ma wai sai na bashi wai tace bashi bashi tace ai in kin bashi kin yi abu biyu ne ga sadaka ga zumunta ga sadaka ladan sadaka ga ladan zumunta biyu za a baki to kaga irin wayannan suna nan a cikin shari'a ana sake su ne domin mutane su sani wato kar a rika tuya ana mantawa da albasa kada ya bi abu ka kai shi ga abun a gidanka kana zuwa kana kai shi wani wuri ko ha to sai duna rasulullahi an ce a cikin shi a halittar ɗabi'arsa ga baki ɗaya ma ba a yi mutum mai kyauta mai kyautatawa irinsa ba amma in an shiga ramadana kyautatawar nasa ta fi ƙarfi ta fi yadda ka san iska yadda iska take gudu fiyu ina haka kyautan manzon Allah take a ramadana kuma ya fi kyautatawa iyalansa ana so kana yin kana kyautatawa kana jin daɗi da nishaɗa ba kana badawa kana tsumewa ba kana leƙa mai kabari bai salu ka anil yatame suna tambayan ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil yatama akan marayu wama yalqawnahu min alharaj fi sha'ani da abinda suke gamuwa da shi su masu kula da marayu a cikin sha'anin ko lamarin su marayu ne suna gamuwa da damuwa da takura a cikin sha'anin marayu su masu kula da su saboda an ce in ka taba ka cutar bulbul abunsu lamma nazalat ayatun yayin da wata aya ta sauka innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman sani wa'inda suka ci dukiyoyin marayu a cikin zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara iyaka suna ciwa cikkunan su ne wutar jahannama wa sayaslawna sa'ira da sani za su shiga wuta mai tsananin kuna to shakau min amril yatama sai suka kai kara daga lamarin su marayu da suke hannunsu da yake a zamanin manzon Allah sallam da wahala ka je gidan sahabbai da babu maraya saboda kowane gida an je yaƙi kuma an samu akwai wani wanda ya shahada yawanci in yayi shahada ƴaƴansa sun dawo marayu to shi yasa hukuncin Allah ya sauko da aya domin a ji hukuncin da kyau kyau qalu ma naf'alu bi amwalil yatama suka tambayi manzo Allah ya za mu yi ne da dukiyoyin marayu ne kan anukhliqu amwalahum bi amwalina shin mun samu ne mu cakuba duki dukiyansu da dukiyanmu mu hada mu rika juya shi a badin kasuwa da sauransu haka fa nata'arraju mu cakuba ma naf'alu bi amwalina tama anukhliqu amwalahum bi amwalina fanata'arraju aw na'zilu amwalahum mu hada dukiyanmu da nasu domin mu takura kanmu ko kuma mu ware shi ya zama gefe daya menene hukuncin shari'a ya zamu yi da dukiyar marayu aw na'zilu amwalahum fa idza azalnaha da'at suka ce sabai suka ce idan muka ware dukiyar marayu to yakan tozarta sai mu fi mai da hankali da namu kulawa da namu yakan tozarta wa kaifa nasna'u lahu ta'aman yaya za mu yi musu da lamarin abinci abincinsu wa gaba na wa kaza taharraju fi sha'anil yatama sun wa mana sun shiga kunci a sha'anin su marayu qala ta'ala sai Allah ubangiji ya ce aluna ka anil yatama suna tambayanka akan lamarin marayu qul isla'ul lahum khair ka gaya musu ya rasulullah islahun lahum a gyara dukiyar nasu a kula musu da shi fi amwali a cikin shari dukiyarsu bitanni ya ha ta hanyar bunƙasa musu shi wa mudakhalatikum da kuma ku shigar da shi cikin naku ku juya su tare khairun shi yafi shi yafi min tarki zalika akan ku bar shi a ware shi daban ya tozarta din baya karuwa wani tu khaliduhum idan kuka cakuba da su kuka cakuba da cakudu da su tukulidu nafaqatakum bi nafaqatihim ku hada abincin ku da abincin su a guri da me yasa fa ikwanukum ai domin su ɗan uwan ku ne fa hum ikwanukum fi din su ɗan uwan ku ne a cikin addini wa min sha'anil akhi yana daga lamarin dan uwa kuma dama an yi khalida akahu ya cakuba abinsa da abin dan uwansa soyayya ce take jawo haka a hada abu falakum zalika kuma kun samu haka ku masu kula da marayu kuna iya hada dukiyanku da nasu lil insani an yaj'ala mala yatini fi maliki dan adam ya samu ya hada dukiyan maraya a cikin dukiyansa wa yahfazuhu lahu ya kiyaye wa marayan dukiyan nasa hatta idza balagha rushdahu har sai in marayan ya kai shiriya ya ya zama mai hankali yuslim yuslimu lahu malu sai ya miƙa masa dukiyansa wa ya'khudhu minhu nafaqatahu amma a wurin kula da dukiyan maraya in an daura ka akan kula da dukiyarsa to ka rika ɗiban abin da za ka ci a ciki ba za ka rika bautuwa ba ne kana kiwon masa shanunsa ko juya masa shagonsa ba dama ka taba ko kwandala ba haka ba ne inna lazina ya kuluna amwala da tame din zulman aka ce to kai ba zulman ba ne ai kana bautuwa wa dukiyar to fa ta'khudhu minhu nafaqatahu fa ya'khudhu kai minhu nafaqatahu shi mai kula da dukiyan yana ya diban abin da zai ci a ciki amma fa bil ma'ruf ba kar mutum ya ji haka kuma ya je kawai ya ce a ai na ji a tafsiri ai cewa aka yi in kwashi abinci iya iya so na sai je ware abin da zai ishe shi a shekara kaga ai ba ba ba saka ba ba wai an ci abincinka da na iyalanka ba naka ka ɗebi abin da zaka ci a ciki wa kiswatu har har har sutura kana yi a ciki ko baka ci wuta bulbul ba muddin baka nufi zalunci ba baka yi zalunci ba wa yasibu ha alaihi amma fa ya rika kididdigawa duk abin da zaka yi ka rika counting an gane saboda akwai ran da za a tambaye ka accountability na abu ko anan ko a can saka ka rika wato rubutawa wa ma baqiya yuslimu lahu yuslimu lahu duk abin da ya rage sai ka mika shi zuwa gare shi inda ma yaqwi lokacin da ya karfi wa yablughu rushdahu lokacin da ya kai wato shari'a hadha huwa al-aslah wannan shine abin da yafi maslaha fi sha'anin yatama a cikin sha'anin abin da ya shafi marayu wallahu ya'lamu al-mufsida Allah dama ya san mabarnaci li amwalihim ga dukiyoyinsu a inda al-mukhalaqati a wurin cakuba dukiyansa da nasu din Allah ya san wanda yake mai yin barna mai bata musu dukiyan man qasara al-ifsada duk wanda ya nufin yayi barna a cikin dukiyar maraya alimahu Allah Allah ya riga ya san shi min al-muslimi daga mai kyautatawa Allah ya san mai kyautatawa ma wa man qasara al-islaha wanda duk ya nufi zai kyautatawa maraya dukiyarsa ne a aidan alimahu Allah Allah shi ma dai ya san shi har yanzu fa yujazi kullam minhuma Allah zai saka kowa daga cikin waɗannan biyu mai mabannacin da kuma mai gyarawa din da law sha Allah da Allah ya ga dama la a'anatakum da ya wahal da ku in Allah ya dama yake bayyana ku hada ba to in ba ku hada ba ai ka shiga uku sai kai mai girki daban kai girkin ka daban aiki ya same ka kenan da Allah ya ga dama la'anatakum da ya wahaltaku la bayyata alaikum da ya kuntata akan ku bi ta'arimil mukhalafati ta hanyar ya haramta ku hada dukiyar naku da nasu inna Allah shi Allah haka yake bai gushe ba azizun mabuwayi ne ghalibun ala amrihi mai rinjaye ne akan dukkan lamuransa hakimun gwani ne fi sun'ihi a cikin dukkan ayyukansa warada fi fadailil infaqi Mula Mushau Ibrahim, Majallah Ta'ala yace ya zo a hadisi cikin falala na ciyarwa alal yatimi akan maraya qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man sana'a ta'aman duk wanda ya girka abinci wa ahdara ma'ahu yatiman ya kawo maraya ya gabatar da shi akan abincin wajabat lahu janna wannan mutum aljanna ta wajaba kansa to maraya dai na faɗa abinda ake cewa maraya shine wadda babansa ya mutu kuma bai balaga ba don mamawar mutum ce kawai ta rasu ba a ce mai maraya inda yana da uba amma in ubansa ya rasu kuma bai balaga ba to maraya sunansa in ka samu abu ka taimaka masa da abinci ka taimaka masa da riga ka taimaka masa da magani in ka gaba da lafiya ba a da yadda za a yi a kula da jinyar nasa wa qawluhu da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi ka hataini bil janna manzo Allah ce da ni da wanda yake kula da maraya da da mai daukar nauyin sha'anin maraya kamar waɗannan ne a aljanna wa ashara bis sababati sai yayi nuni da yatsansa manuniya wal wusta da kuma ta tsakiya haka kenan yadda suke manne haka yace da ni da mai kula da sha'anin maraya kamar haka ya haɗe yatsu manuniya da ƴar tsakiyar nan tif da taya kenan haka muke a aljanna da ni da shi saboda haka ai suna nan a ko ina maraya ba suna nan ko a ina wanda baban sai su bai balaga ba ko wacce baban ta su bata balaga ba suna nan sai dai baka damu da ciyarwan ba in ka damu nema a angon kuma za ka samu ba ai ka je nesa ba to kowa in ya gyara na angon sai kula da na angon sai kaga lamari ya kyau qur'ani ba abin da ya bari yanzu wannan in ba a gaya mana ba mu al'ummar musulmi sai mu yi sake da lamarin marayu kuma yana kanmu ne Allah yana kiran mu mu taimaka musu amfanin zuwa irin waɗannan wuraren kenan sakon mu ake bawa manzalan gurin mu aka aiko shi kuma in muka ji shine amfanin jin aiki dukkan ilimin da ka ji ya shiga kunnen ka kai aiki da shi ba ya zama masifa a gare ka inji manzon Allah kullu ilmin wa balun ala sahibihi illa man amila bihi duk wani ilimi au kama qala sallallahu alaihi wasallam ma'anahu duk ilimin da ba a yi aiki da shi ba to ya zama masifa ga wanda ya yi shi ko ya san shi saboda ga duk inda maraya yake a anguwa ko a gida ko a gari ko a ƙasa to a kula da su shi yasa ma ake yin kungiyoyi na wato marayu amma fa a kula to akwai wadda su murayu ne ba marayu ba murayu ne akwai murayu murayu su wadda suke zaga suna tara kudaden al'umma wai suna kula da marayu murayu ne wayansu yawanci wadaka kawai ai mun san su a inda suke wani zai ɗau nauyin karatun yaro daga primary school har jami'a kuma ya ɗau nauyin nema masa aiki kaga ai yayi abin nan yayi hidima kuma gobe kiyama zai zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kaifa yaf'alu al-mar'u idza kafala al-yatim wai ya ne ne kam mutum zai yi idan ya zama mai renon maraya hal yadribuhu shin ya samu ya bugi marayan an ɗaura ma renon maraya ne yana hannunka shin shari'a ta baka dama ka bugi maraya ta'adiban domin ladabtar da shi domin yi masa tarbiyya aula ko kuma bai halatta ba to amsan gata nan yadribuhu zai ya samu ya buge shi wanda ke kula da shi din ba ya samu ya buge shi li'annahu warada hakika domin ya zo a riwaya wa'idun shadidun fi zarbil yatimi afwan bari mu dawo kan karatun daga farko wa kaifa yaf'alu al-mar'u idza kafala al-yatim ya ne mutum zai yi kam idan idan ya zama mai renon maraya hal yadribuhu shin ya samu ne ya buge shi ta'adiban don ya tarbiyantar da shi ya masa ladabi aula yadribuhu ko kuma ba zai yiwu ya buge shi ba li'annahu warada domin yadda lamarin da sha'ani yake ya zo a hadisi wa'idun shadidun narko mai tsananin gaske azabar lahira kenan sai zarbin yaqini cikin dukan maraya ya zo a riwaya mai karfi walakin sai dai duk da haka laisa haza fi darbi li tarbiyati amma duka wannan azaban da za a yi wa wanda ya bugi marayan banda wanda ya buge shi don ya tarbiyantar da shi ma'ana a ce ka samu kenan wa islahi ko kuma don ya gyara tarbiyarsa ya gyara lamarinsa fa innahu domin yadda abun yake rubba lakmatin khairul lil yatimi min luqmatin halwatin akala ka san lakmat hmm lakmat naushi da dundu eh lakmatu ba dundu eh yace rubba lakmatin da yawa dundu khairul lil yatimi ya fi maraya alkhairi min luqmatin halwatin akalaha daga gaba shi loman wato alewa wanda zai zai ci alewa da wani lokacin dundu ya fi masa in dundun na tarbiyantarwa ne mana alewa kuma in ya zama shagobarwa to he wancan dundu sai ya fi masa alkhairi domin ka bar shi lalacewa zai ita ce ba ka buge shi ba to sai lalace ai kamawa take duka ko a ya halatta mutu ya bugi ɗansa to shi ma ɗanka ne tunda an baka renonsa kula da shi ko babansa ya yi ma wasiya ka kula mar da shi ya halatta ka buge shi kamar yadda ya halatta ka bugi ɗanka sai dai dukan kar ya zama ya yi kama da ma'ana haddi don duk dukan da ya fitar da jini ya fita daga ta'aziri ya koma haddi kuma duk wanda ya bugi ɗansa ya fitar masa da jini to haddi ya masa ya shiga uku kuma Allah zai masa shari'a da ɗan kuma bulalin ma ga baki ɗaya ma akwai geji da aka yi shari'a ta ce bulala wata riwaya wadda ta fi ba da bulali da yawan ita ce wadda ta ce goma sha biyu wata riwaya ta ce iya goma saboda ka karka zo kana duka baka lissafi ful ful ful ful ful karka lissafi saboda ika taka shari'a ko ɗan kan ne amma Allah kuma zai taka ka ba ruwansa so shine rubba lukumatin da yawa naushi sai ka ga wani loma na alawa ka san loma alawa ka iya fi kowanne daɗi ko kan sashi a baki ko to sai wancan naushin sai ya fi masa alkhairi tunda naushin kira gyara shi zai tarbiyansa aha faman darabahu ta'diban duk wanda ya bugi maraya saboda ladabtarwa tarbiyantarwa wa talab wa talaba wa talaban listiqamatihi domin neman ya daura shi kan hanya to fala haraja fi zalika babu wani laifi akan haka wala isma babu wani zunubi wa man daraba al-yatima duk wanda ya bugi maraya le za'atihi faqat domin kawai rauninsa shi bai da uba bai da gata to fa zalika huwa al-athim wannan shine mai laifi wanda Allah zai kama shi gobe kiyama din wala tanki bil mushrik sai lokaci
ونعمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
ai hakuri minti hudu bai saya in fassara wannan aya ba wadda take da bukatan fashin baki sosai tana da muhimmanci matuka sai a hakuri zan ja hankalin yan uwana samari akan abubuwan da suka shafe mu gaba daya kullum ina yin nasiha ga yan uwana samari wurin neman na kai wurin neman na kai karka zauna baka da sana'i karka yadda da wannan domin ƙarshen lalacewa ke mutum ya zauna bayi da aikin yi bayi da sana'an yi ina nufin alal akalli ko da bokon nan in ma ba ka saye da sayarwa a same ka kada same ka ba boko ba saye da sayarwa ba ko kiwo ba ka da ko akuya ɗaya ko kaza ba ka da komai kai kam kana zaune sai dai zaman gindin bishiya to irin ko ne annabi muhammadu ya yi misali da ku a hadisi ya ce fatara la ya safi hal fatara surar fatara yan zaman kashe wando ba sa iya haddace ta haka annabi ya ce to haka wanda bai da dan zaman gindin bishiya ni fatta shatta inuwan na in ta yi ta nan a ƙara matsa a ja kujeru haka za a wuni har ranar ta faɗi wallahi kar mu yadda tun kana ƙarami ka zama kana da wani abun yi ka zama mai tattali kuma kar da ka zauna duk abin da ya faru a unguwa wallahi za a yi tuhuma kai za a fara tuhuma in an kama agwagwa za ka ji ana cewa anguwa ko gida da marasa sana'a ai don an nemi agwagwa ba samu ba ai ba kuma ma kuma kowa kai zai hararo musamman ma baka da aikin yi baka komai a ga kana canja riguna to wallahi tambayoyi za su rika tasowa akan ka a nemi sana'a yi ka ga yin kamfarcen nan ka nemi almakashinka ai ai jarinsa bai da wani wahala almakashi nawa ne kudinsa tsakani da Allah kudinsa kaɗan ne ka samu ɗan layitanka wanda ba ka na ƙona shi in ka yanka wa mutum farce in ka yanka wa mutum ya ba ka hamsin wani ma ya yanka wani ma da shi waɗansu suke riƙe da gidaje su wallahi amma abin da yake lalata mu muna rena sana'an ne haba ni ne zan yankan farce ha to kai ka san sabon manzon Allah kuwa ka rika karantawa da sura tabi'ai za ka ji wani an jama alƙawariri imamu junai shugaban ɗa'ifan sufaye kayan ƙarau yake sayarwa gilas kayan gilas yake sayarwa wani sahabi ka ji alewa yake sayarwa irin masu sai da alewar nan gadon sanan sahabbai ne yes kuma ya za a yi annabawan Allah gaba ɗansu kowa yana sana'a ni kai a duniyar Allah ka zauna baka da abun yi duk sana'a yawanci zaka ga wani annabi aka gada farkon tela a duniya annabi Idris shine telan farko a duniya ko farkon makeri a duniya annabi Dawud farkon kafinta a duniya annabi Nuhu wanda sana'o'i ne yadda kaga mutanenmu fulaninmu na dawa suke bin shanu din nan sana'ar annabi shaibu ne ko haka za ka taras annabinmu annabi adamu uban kowa manomi ne sai dina rasulullahi businessman ne ɗan kasuwa ne jekatan irin yadda kaga dai 'yan kasuwanmu ɗin lirikal tungo legal ina ina haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je sham ya je fatauci ya dawo haka businessman ne sai na abubakar fa babban attajiri ne dan kasuwa haka sai na usman yawancin annabi zai tura a ji a karbi kaza wane ya musulunta ko zai aure kaza bai da hali je ka ka je kantin sai na Usman kantin sa za a je a sabin da yake zaune yake sai da kayayyakin sa su Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu attajirai ne musuluncin kansa in kana da in kana da akwai zaka bi dafa masa amma kana zaune kawai kana jira musulunci ya maka ba daidai bane gaskiya mu nemi abun yi kar ka yarda ka tambayi kanka ka rufe ɗaki ka tambayi kanka ni kam ni ni ji ɗazun nan da an yi magana fa akan ni kam me ne sana'a na ka laluɓa ka yi iya tafakkuri ka je ka ka dawo ka yi gaba ka ga babu to fa an makalo ka kar ka yadda kuma ka raina sana'anka duk yadda take ka mutunta ta ka rike ta hannu biyu kar ka je yau don baka samu baka ce kai wallahi na yi fushi baran kasa ba baka san ta ina alkhairin gobe yake ba jarabawa ce ta Allah kullum haka ne wa tilka wa tilka ayyam tudawiluha bainan nas wata rana a samu wata rana arasa haka ne amma ka mutunta abinda yake sana'ar ka kar kai wasa da ita ko kar ka daina ta amma mutum ya zauna haka gaskiya akwai matsala ina yin nasiha ga ‘yan uwa kowa ya tsaya kuma ya yi gaskiya wurin yin kasuwan ya yi gaskiya wurin yin kasuwan ya yi gaskiya wurin yin kasuwan kar ka zo kana kasuwa kana ha'inci eh haka aka ce ai shedan da ya kawo faggalinsa zai sayar yana talla an ce da ya zo farkon wanda suka fara sayawa malamai ne yana wucewa da faggalinsa malamai suka ce ha me kake sayarwa ne bawan Allah wallahi kayayyaki ne iri iri to zo mana don Allah mu gani ko za mu samu namu shi kenan shedan ya zo ya sauke dila zai warware babban dilan sai ga kulluna kulluna kulluna kulluna kowane dauri da abin da yake dauke da shi su daga wannan su ga bai musu ba su ajiye su daga wannan su ga bai musu ba su ajiye su daga wannan ha suka dauko hasada sai suka ce nawa wannan sai ce musu kaza suka yi ciniki suka biya kuɗi da sai zama malamai duk inda suke hasada tsakaninsu hasada ba sa son ci gaban junansu ba sa son ci gaban junansu wani malami in ka gayyace shi ka gayyace wani ma sai su sai je fiskan sa daure kawai wa da hula sharika lahu kawai da yin za ka yi gayya gayyace shi kadai kar ka masa shirka ko kuma in ma in ma kai ga yan shi kadai yayi magana an rufe kawai to su suka sai hasara babu inda take kamar wurin malamai kuma babu abin da yake cinye kyawun ayyuka kamar hasara innal hasara ta'kulu alhasanat kama yakulu an-nabu al-hatab inji manzon Allah hasara tana kurnus take yi wa kyawawan ayyuka kamar yadda wuta in ya samu karmani da su da shedan ya sayar musu ya tafi ya ba su da aiki har ina kuma duk duniya inda ka je malamai ko ina ka je a gari sai ka samu suna yi wa juna hasada in Allah ya ɗaga wani a cikin su dai to ya shiga uku yarfe jifa na zahiri da baɗin to da ya wuce sai ga ƴan kasuwa wanda nake magana kan su ya zo ya wuce su ma suka ce bismillah kawo mu gani yana talla ya zai sauke faggali ya bude su daga wannan su ake su daga wannan su ake su kuma sai suka ɗauko ha'inci suka saya nawa wannan gaza gaza suka cinci ba inda ha'inci yake kamar wurin yan kasuwa kowa wai sai ya tafi wuta a sanar nasa manja mutu yake sayarwa sai ya zo ya nemo gari a dama a yi ko shi kimomi kai daidai ya dibino masu sai da dibino a mai duguri na ga wani abu da suke yi sai su jika dibinon da mai sai ya kumbura ya suka tika yan kaɗan sai ka gansu da tuli a leda haka kowa a sana'ar ka ga nama a tula ma in an ɗaura ma ka ɗauka kayan kirki ne ya cika abin nan leda sai ka koma kaga tarin kasusuwa ne ko ko mangoro kaga an sa yar ruku ta ji a kasa an sa manya ko gwaza ko kowa dai ko sai yayi ha'inci dan kasuwa anan ne ake shi kuma aga ya wuce da kasuwan cinikayyar nasa sai sarakuna suka kira shi shi suma suka ce zo mu gani su kuma suka sai girman kai ba inda girman kai yake kamar wurin sarakai wai saboda ɗabar jin kansa shi baya magana ma nan ga kawai in ka gaishe shi ma yadda ka ji wani ya ce mai nafara ya ce amin in addu'a ke ma shi baya cewa amin saboda ɗabar yadda yake jin kansa kawai malam to haka ina kiran mu matasa ƴan uwana mu tsaya da sana'a Allah ya bamu sana'o'i wanda za su zama masu albarka albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka bamu ikon sarrafa lafiyan wurin yi ma biyayya da da'a gare ka da yin ibada gare ka da hidima ga manzonka sallallahu alaihi wasallam yan kasuwan cikin mu Allah ka sa albarka a lamarin kasuwancin su masu kiwo a cikin mu Allah ka sa albarka a kiwon su Allah masu neman ilimi kowane irin ilimi na ma'ana ina nufin na sana'a boko ko na addini Allah ka ba su mai yawa mai amfani wanda zai amfanar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan da suke dauke da juna biyu Allah ka sauke su lafiya Allah ka dau nauyin tarbiyyar da abin da za su haifa Allah mu da mu da ‘ya'yanmu da muka haifa da wadda za mu haifa duka kamar albarka. Daura muka hanya madaidaiciya, raba mu da hanyar tujjalancin zamani albarkan shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun mama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi
لما سبقنا من الحق بالحق والهدي الله المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين